بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wani littafi mai albarka bulugul maram tare da sharhi na riyadu salihin tare da sharhi na na al'allama muhammad bin salih al'uthamin rahimahullahu ta'ala yau muna bakwai ga watan rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1445 wanda ya daidai da 19 ga watan ɗaya miladiya na da 2024 ke gaba da karatun da muke yau za mu tashi insha Allah har yanzu muna kan babina babu tawadu wa khafdul janahi lil mu'mini babi wanda yake bayani kaskantar da kai da sabkar da fukahukan rahma ga mu'minai muna mun tsaya a kan hadisin Anas da Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi hadisi na 608 قال المؤلف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال وقال إذا سقطت لقمة, لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمر أن تسلط القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة وناديسي إمام مسلم يفتدش dungarin hadisin shine Anas da Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana cin abinci ya kare cin abinci la'ika asabi'ahu thalath sai ya sude hannuwan ya tsotsin shi guda uku domin sunna da wa'annan ya tsotsi ake cin abinci ibham sababa da wusta da su ake dauka idan ya kare sai ya sude ya tsotsin sallallahu alaihi wasallam sabanin mu kuma dukkan ya tsotsi gaba ɗaya biyar da wani inda iya da ta shidda ma saboda ya cika bakin shi da loma la Allah da ya gama da ita shi kuma haka ne ake dauka ya zamanto da yatsa guda ya kare sallallahu alaihi wasallam sai ya sude ya tsotsin shi yace idza saqata luqmatu ahadikum idan dayan ku lomar dayan ku ta wade ya dauko abinci wani abinci kahin ya kai bakin shi ya kubce ya wade falyumita anha al'adha dan akwai wata kazanta ko wani abu to ya gusar da wannan abin daga cikin wannan loma wali akulha ya ci wannan abincin da ya fadi wala ya da'aha li shaytan kai ya barwa shaytan dama ya samu abinci ne domin abinda mutane suke zubdawa na abinci shine abincin shaytan musamman ma idan ba su yi basmala ba a lokacin da za su ci wa amara an tuslata alƙasa'a kuma manzala sallallahu alaihi sallama ya yi umarni a katse abin da aka ci makayin da aka ci abinci da shi sabanin yanzu da wuya za ka ga mutum ya ci abinci ya katse ko almajiri ka ba da ya sauye kawai ya yi watsi ya yadda ma abin da ka ba shi baya katsewa ya so haka da yawa mutane da wuya za ka samu mutum ya ci abinci ya kare ka gan shi ya sude kwanu da wahala shi kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya yi umarni da a suɗe makayi kala fa innakum la tadruna fi ayi ta'amikum albarka domin ba ku san ba a wani abincin ku ne ke da albarka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani a wajen cin abinci ka a fara da tsaka a yi kabin gehen abinci ana ji har a zo har a je tsaka kai ya zama mutum ya fara ci daga tsaka قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة أبو هريرة وند يرد الله تكارة تبتا قريشي دقاء النبي وند سيرايا الله دامن شنسكارة تبتا قريشي الله بأيكو ون النبي face sai da ya kiwon ƙananan dabobi kala ashabu sabon manzala sallallahu alaihi wasallama suka tambaye shi wa anta hakkai manzala sallallahu alaihi wasallam kala na'am yace hanni sai da nayi kiwo kuntu ar'aha ala qararit li ahli makka na kasance ina wa mutanen makka kiwon dabobinsu da 'yan kuɗi 'yan kaɗan qararit kamar wani jami ne na kirat a nan kirat ana nihin wani yanki na dirhami ko na dinari yana yan kuɗi ɗan kaɗan ake bani wasu malamai suka ce kararit nan ana nihin makiyaya ta mutanen makka alaikum salam a kama a sako tamamin kama a sako a tattara mai dabobi ijin kiwata su an zo a bashi lada sallallahu alaihi wasallam kina wannan hadisai duka suna karantar da mu tawadu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin da Allah madaukake ya bashi amma duk da haka bai kasance bana da girman kai baya jin nauyin yayi aikin da za a biya shi musamman ma kiwo wa anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam haka an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi daga annabi wannan tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi college لو دعيت إلى قراع أو زراع لا جبت da dai za a gayyace ni akan cin kura kura daga gwiwa abin da ya kasa kwabri a galiban kwabrin dabba babu nama a cikin shi amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a gayyace ni zuwa wannan cin wannan wuri kura to da na je au zira'in ko kuma karhwata la ajabtu to da na karɓa kira walau uhdiya ilayya zira'un da dai za a min kyauta ta karfata aukura ko kuma ƙahwa laqabilt to da na karɓa nan musai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce uhdiya kyauta ba sadaka ba domin mazanni ba sa cin sadaka قال رواه البخاري إمام البخاري يفتد هنا حديث وعن أنس رضي الله عنه قال أنسى من حديث لك أنس وان يرضى الله تكار تبتا قريش قال كنت كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضباع لا تسبق تقوى من زال صلى الله عليه وسلم ود تكيد سنة أضباع لا تسبق بأ سيري متى وجنت هي كوجن سكوى أو لا تكاد تسبق da wuya ne ma ake tsere mata faja'a rabiyun ala qa'udillah sai wani balarabe wanda ya nisa daga ilimin cikin addini bai nisa daga fahimta ta addini bai zo da wani dan rakumin shi wanda ana iya hawan shi fa sabaqaha sai wannan rakumi tserewa wannan taguwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa shaqqa zalika ala almuslimin hatta arafa wannan yanayi sai ya yi wa sahabbai ba su so ba suka samu kumci ga wani har ya zo wani rakumi ya tserewa taguwar da ba a tsere mata suka samu kumci daga wannan dalili har sai da mazala sallallahu alaihi wasallama ya gane a cikin cewa lalle sun shiga cikin damuwa dalilin wannan abu da ya qala fa qala sai mazala sallallahu alaihi wasallama yace haqqun ala Allah haƙƙi ne ga Allah madaukaki Allah ya rufa a shay'un min ad-dunya illa wada cewa bayan da za ya daga wani abu na al'amarin duniya face sai ya sabke shi ya daddaga shi wata rana zaka same shi wata rana ba shi bane inda ana cewa yau sai wani ai sai ku sai ku sai a waye gari kaga sun zama ba kowa ba haka tabi'ata Allah madaukaki sunna ta Allah madaukaki yayi duk abin da ya kai ƙarshe to ka tabbata gangarowa zai قال رواه البخاري امام البخاري يفتد دون حديث العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله da yazo sharhin wannan hadisi sai ce hadhihi al-ahadith dhakaraha al-hafiz an-nawawi rahimahullahu ta'ala fi bab at-tawadi' wannan hadisi wa anna hadisi al-hafiz an-nawawi rahimahullah ya ambace su a cikin babin kaskantar da kai tawadu'i faminha hadithu Anas bin Malik na daga cikin wannan hadisai hadisin Anas da Malik annan nabiya sallallahu alaihi wasallama cewa annabi wanda tsira Allah da mun ci iskara tabbata gare shi kana idza faraga min al-akli la'aqa asabi'ahu thalath mazala sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya kare cin abinci sai su da ya tsotson shi guda uku la'aqaha sai su de su ai la hasaha shine sudewa dai hatta yakuna ما يبقى من الطعام فيها داخلا في طعامه الذي أكله من قبل هيا كسنشي باب وانا أبنش واند زي سورة فاتي سياشي جكين أبنشن ديتي صلى الله عليه وسلم وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء أكل كشن وانا حديثي أكوي وتفائدة واند ما لملك تسكى أنبتا أن الأنامل تفرز عن الأكل شيئا يعين على خدم الطعام cewa yatsatsai suna sakin wani sanadari akan abinci wanda yake taimakawa a dandanan abincin ya zo gaishe kuma wannan abu ne sananne da zarar abinci an sanya mai ya hannu za ka ga dandana ya jirkita ya yi tsami amma yin sabani idan ba a samu shi ba to haka a ciki abincin da aka ci shi da yatsu da hannu wajen ɓangaren dandanan ciki ya yi aiki a kan shi ya amfani da abin da zai amfani ya zubda abin da zai zubda ya yi gaugawa da ka sa kiyar ko kuma kociya ko abin da ya kama da haka قال فيكون في هذا فيكون في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان sai kasance a bisa suɗe ya tsotsi bayan cin abinci akwai fa'idodi guda biyu fa'idatun shari'iyyatun akwai fa'ida ta shari'a wahiya aliktida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ne koyami da manzala sallallahu alaihi wasallama sau da ƙawa a cikin salancin abincin sallallahu alaihi wasallam wa fa'idatun sahiyyatun tibbiyyatun tibbiyatin akwai fa'ida wadda take da alaka da lahiya bangaren likitanci wahiya hadha al-ifraz alladhi yakunu ba'da at-ta'am yu'inu 'ala al-hadm shine kuma abinda ya tsutsi suke saki akan abinci wanda zai taimaka dandanan abincin a nike shi wal mu'minu la yaj'alu hammahu فيما يتعلق بالصحة البدنية مؤمني bayya sanyawa babban gurin shi ya kasance abin da yake da alaka kawai da lahiya a duniyance ko ta ta jiki wannan ba shi bane babban gurin shi ahammu shay'in inda inda almu'mini wa ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wa liktida'u bi mafi muhimmancin al'amari wajen mu'mini shine bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa da koyami da shi wannan shine babban gurin mu'mini na kwarai li'anna fihi sihhatul qalbi domin a cikin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa akwai nagartuwa ta zuciya wa kullama kana al-insanu lirrasul sallallahu alaihi wasallama atba'a kana imanuhu aqwa duk lokacin da mumini ya kasance mai yawan bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ne to za ka sami imanin shi a ƙarfi kullum kana yawan bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama imanin kana ƙarfafa na ƙaruwa wa kazalika qala alaihi salatu wassalam haka manzan Allah wanda tsira ya Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce idza saqatat luqmatu ahadikum idan lomar ɗayan ku ta fadi yani alal ard absa ƙasa a ƙasa aw ala sufra ko kuma a busashen huda ta cin abinci laraba suna da tabi'a in an zo abinci ba a barin shi a makai sai a nemi leda mai faɗi sai a sauye shi a zo a zamna a kewaye wannan abinci wannan shi da ake cewa sufura falyumit an hal'aza to ya gusar da kazanta in akwai kazanta wali a kula hayati wala ya da'a halin shaitan kai ya barwa shaitan fa idza saqatat al-luqmatu aw at-tamratu idan loma ta kubce ta faɗi ko wani dabino aw ma ashbah zalik ala sufra ko abin da yayi kama da haka akan wannan shuhuda ta abinci fa khudha wa azal ma min al'adha fiha ma ma fiha min al'adha mala yace ka dauke ta ka kusar da abin da ke da karshe da shi na kazanta idan kana fiha adhan min turab idan akwai wata kazanta na kasa wa aidan ko kuma wani abin da ko wani dabino ne ya fadi wa kulluha dukanta tawadu'an lillahi azza wa jal mutun na yin haka ne saboda kaskantar da kai ga Allah madaukaki na nuni cewa Allah wannan ni'ima ce kamun kuma wannan ni'ima bai dace ba in tuzartar da ita wulakantar da ita domin za a wayi gari daidai da wannan loma wani ita yake nema bai samu to kai ka samu dan ta fadi kuma kakka barta ka wulakantar da ita qala fa fa khudha wa azalha wa imtithalan li amri nabi sallallahu alaihi wasallam kuma koyami ne ga umarnin annabi wanda tsirayen Allah da amincin Allah su kara tabbata gare shi wa hirmanan li shaytan min al akli ma'ak kuma ka haramtawa shaydan ne ya ci abinci tare da kai li'annaka idza taraktaha akalaha shaytan domin idan ka bar wannan loma shaydan zai ci wa shaytanu rubbama yushariku al insana fi aklihi kuma wani lokaci shaydan na iya tarayya da mutum a cikin abincin shi kana ci shaydan iya ci fi misali hadhihi mas'ala kamar a cikin wannan mas'ala wa fi ma idza akala wa lam yusammi hakanan a lokacin da mutun ya ci abinci kuma bi basmala ba bi ce bismillah ba kawai da yazo hada kwano ya ci abincin shi fa inna shaytanu yushariku fi aklihi to irin wannan mutun shaytan na tarayya da mutun a wajen cin abinci wa thalithu abu na uku amaruhu bi bi islatin sa'an umarnin manzala sallallahu alaihi wasallama da yi da suɗe makayin da aka ci abinci awil qasa'a ko kuma akoshi wa huwa al-ina'u alladhi fihi at'am shine makayin da ke da abinci cikin shi fa idan tahaita fa aslitu dan ka kare abinci to ka suɗe makayi yani an tatba'a ma'alika fihi min at-ta'ami bi asabi'ika wa ta'laqaha shine ka bibi abin da ya danfaru da wannan kwano kuma kayi na abinci wanda ya liƙe akan wannan kwano ka bi shi da yatsotsinka ka katse ka suɗe fa hadha aidan min sunnati wannan na daga nau'i na sunna allati ghafala anha kathirun min nas wanda mutane da yawa suka rabkana da ita ma al'asr kuma tare da abin takeici hatta min talabatil ilmi aidan har zaka samu almajirai ma sun shiga a cikin wannan kalkashin wannan al'adu musamman ma almajirai na zamaninmu idza faragu min al'akli wajadta aljabaha jihata allati talihim idan suka kare cin abinci zaka ga bangaren su ma zalal aklu baqiyan fiha zaka ga akwai sauran wani abinci a cikin shi la ya'liquna as-sahfa bassa sude wannan kwano wa hadha khilafu ma amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma sabanin abinda annabi wanda tsira Allah da amincin su kara tabbata gare shi umarni ne shi kuma bayyana rasul alaihi salatu wassalam sana annabi wanda tsira Allah da amincin Allah su kara tabbata gare shi bayanin alhikmata min zalik yayi bayanin hikmar dalilin mi manzala sallallahu alaihi wasallam yayi umarni fa qala fa innakum la tadruna fi ayi ta'amikum albaraka domin ba ku san ba a cikin wani abincin ku da yake da albarka mai wa a cikin lomar da ta wadi mai wa a cikin abin da ka bari baka sude ba ka cinye baka sude ba lalla albarka tana nan kuma ka bar ta kenan qad takunu albarakatu min hadha at'am fi hadha alladhi salatahu mai wa albarka ta kasance a cikin abincin wannan da ka sude min alqas'a a cikin makayi wa fi hadha alhadith cikin wannan hadisi yazo husnu ta'limur rasul alayhi salatu wassalam akwai kyawun karantarsuwa annabi wanda tsirayen Allah da amince su kara tabbata gare shi wa annahu idza zakara al-hukma zakara al-hikmata min cewa so tari idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wani hukunci to sai ya ambaci hikimar a kalkashin wannan hukunci li'anna zikral hikmat makrunan bil hukmi yufidu fa'idatayn yufidu fa'idatayn azibatayn domin ambata hukunci da za a gama shi da hikima to na ba mu fa'ida guda biyu fa'idatul ula al-fa'idatul ula fa'ida ta farko bayanu sumuwi shari'a akwai bayanan ɗaukaka shari'a Allah maɗaukaki wa annaha shari'atun mabniyatun alal masalih cewa shari'a ce wadda ta ginu akan amfanu nagarta abubuwa fama min shay'in amara Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama illa wal maslahatu fi wujud fi wujudihi babu wani abin da Allah da manzon shi za su yi umarni face sai ka samu amfano a cikin wannan umarni duk abin da Allah madaukake umarni da shi duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi to zaka samu nagarta da amfani a cikin wannan abu wama min shay'in naha Allahu anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama illa wal maslahatu fi adami kuma babu wani abin da Allah madaukake zai hana ko manzo sallallahu alaihi wasallama zai hana face sai ka samu maslaha ba za ka samu maslaha a cikin shi ba babu wani amfani da za ka samu maslaha sai ka same ta rasassa babu ita alfa'idatu thaniya fa'ida ta biyu ziyadatu minan an-nafs akwai daduwan nutsuwar rai ko zuciya li'anna al-insana basharun qad yakunu indahu imanun wa taslim bima hakama Allah bihi wa rasuluhu domin mutum mutum ne bashar ne mai yiwuwa ya zamanto iya da imani wanda zai miƙa wuya a bisa cikin hukuncin Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam da zaran Allah ya ce abu kaza kaza ne da zaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda babu wata tantama kawai haka ne wannan imanin shi ya kai shi haka nan lakin idza zakarta alhikmata zada imani sai dai idan ka dada mai hukunci ka gaya mai hukunci ka dada mai hikima to sai imanin shi ya dadu وازداد يقينا سيقين شددو ونشط على فعل المأمور أو ترك المحظور سيسامو كركشي دنشاطي أو سأيكة أبي بند أكي أمرتيش دشي كوكما هنوا دا أبن أبي بند أكي هنيش دمدس ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه سنة إمام النووي رحمه الله يأنبت حديث أنس بن مالك وندر دعلا تكار تبتا قريش في قصة العربي الذي جاء بقعوده له قصة wannan balarabe wanda yazo da wannan dan rakumi nashi na qatil me yake cewa dan rakumi da Hausa sunan dan rakumi da Hausa a a sarbai rakumi ai ba su da bane a akwai su da a nemi mikiyaya dai a mutake na na na yi ta ƙoƙarin samun sunan shi na tambayi mutane da yawa ba su bani ma'anar shi dake a dake wannan launi ne na na saniya da wannan na'am to mu yi ƙoƙari mu neme shi na'am qala wujudi qala fi qissati al-arabi alladhi ja'a bi qa'udillah a kissan nan ta balaraban da yazo da dan rakumin shi naqatul laysat kabira taguwa ce wadda ba ta ba ta da girma au jamalin laisa bi kabir ko kuma raƙumi ne wanda ya zamanto ba babba ba amma ya isa a haushi wa kana tunaqatu nabi sallallahu alaihi wasallama al-adba'u taguwar manzala sallallahu alaihi wasallama wadda take da suna adba kuma adba ko ya dau sunanta ne ko ta dauki sifarta ce in sifarta wadda ta zamanto kunnanta a tsage yake ita ake cewa adba in kuma sunanta to sai zamanto sunanta ne وهي غير القصوى كما با قصوى بچي با التي حج عليها صلى الله عليه وسلم ود مزال صلى الله عليه وسلم هي حج اكنت ita ke cewa qaswa hadhihi naqatun ukhra wannan wata taguwa ce daban wa kana min hadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an yusammiya dawaba mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance na daga tafarkin shi ya sanya wa dabbobin shi suna wa silahahu da makamman shi وما أشبه ذلك دا أبن دي كما دا فالأطباء هذه كانت كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أنها لا تسبق aw la tuk la takadu tusbak sahabbai suna ganin wannan taguwa ba a tsere mata da wuya a tsere mata faja'a hadha al-arabi bi qa'udihi sai wannan balarabe ya zo da ɗan raƙumin shi fa sabaka al-qaswa sai tserewa wannan taguwa fa ka anna zalika shaqqa ala sahabati radiyallahu anhu sai zaman to wannan kai ka ce wannan tserewa da aka yi wa taguwar manzala sallallahu alaihi wasallama sai sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama suka samu damuwa fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi wanda tsira Allah da amincin su kara tabbata gare shi ya ce musu lamma arafa ma fi nufusihim domin da ya fahimci abin da yake zukatansu haqqun ala Allah alla yarfa shay'un shay'an min ad-dunya illa wada'a haƙƙi ne ga Allah madaukaki kan cewa bai ya daga wani abu na al'amarin duniya face sai wata rana ya sabkar da shi fa kullu irtifa'in yakunu fi dunya dukkan wata daukaka da za ta kasance a cikin duniya fa innahu la budda an yaqula ila inkhifadin dole ne wata rana a samu cewa yayi kasa ya sarmayo fa in sahiba hadha al-irtifa'u fi an-nufusi wa 'uluwin fi an-nufus fa inna al-wada'a ilayhi asra' idan ya zamanto wannan ɗaukaka a wani abu na jiji da kai da ɗaukaka kai da jiji da kai da girman kai ya bi wannan abu to sai ka zanga dandanan abin ya yi ƙasa mun gane ko ɗaukaka ne allah maɗaukaki ya ba mutum ta mulki ta dukiya ta arziki sai zamanto iya ɗagawa akan wannan abu iya girman kai akan wannan iya jiji da kai da wannan ɗaukaka tashi to babu ya dandana za ka gami ne abin ya lalace kuma wannan abu ne gashi nan a rayuwa ga yanan daiwa na abuwa akan wannan in dukiya ce in mulki ne in mene ne ma'abucin shi ya zama to mai ɗagawa ne mai jiji da kai da abin sai ka ga bayya dadewa dandana abin ya lalace dalilin haka sai zamanto da manzala sallallahu alaihi wasallama ya musu ya gaya musu haka qala لأن الوضع يكون عقوبته domin wannan ƙasa da mutum da abin da mutum zai yi ko matsayin shi ko mulkin shi ko dukiya sai zama to uquba ce akan shi amma idan lam lam yashabuhu shay'un idan babu wani abu wanda ya abokance shi na girman kai fa innahu la budda an yurfa yurja wa yuda sai da duk haka da wata rana an wayi gari abin nan ya komo yayi ƙasa kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala kama yadda Allah maɗaukaki wanda albarkacin shi suka yi waita wa ta'ala ya ɗaukaka yake cewa innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nasu wal an'am kwatamcin rayuwar duniya kwatamcin ruwa ne wanda Allah maɗaukaki zai sabkar da shi daga sama fakhtalata bihi nabatul ard sai zamanto tsirran ƙasa sun garwaye da shi sun hutu mimma ya'kulu an-nasu na abin da mutane suke ci wal an'amu da dabbobinsu ai zahara fihi min kulli min kulli nau sai zamanto dukkan dangogi nau'o'i na tsirrai sun hutu itace ne hakukuwa ne da abin da ya kamata hatta idza akhadhat al-ardu zukhrafaha har sai lokacin da ƙasa ta dauki kawa wa zayyana taqawatu wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha kuma ma'abutanta suka samu garanti cewa wasu suna da iko akan wannan gonakai nasu da garakai ga su sun kawo komi komi ya samu hatsi ya samu dawa ta samu gujiya da wake sun samu sai mene ataha amruna laylan aw nahara sai zamanto umarninmu na halakar da ita zuwa wannan gona da dare ko cikin yini faj'alnaha hasida sai mu sanya ta a girbe a zube a bushe ka allam tagna bil ams kai ka ce ajiya bata kasance ba kai ka ce ba ita bace ba gona ajiya ai zahara nam kala zahabat kulluha dukkan ta tatahi kullu hadhihi zina dukkan wannan kawa wa kullu hadha hadha nabat dukkan wannan tsirrai alladhi ikhtalata min kulli sinfin wanda ya cudanya daga kowane dangi dangi kulluhu yazulu dukkan shi zai gushe ka allam yakun kai ka ce da ɗai duniya ba ta bai yanzu mu je daji mu ga ina hatsi ina dawa ina wake sai ka rantsa da Allah ba babu sai ciyawa ciyawan ma yau nan da gobe nan da wata uku wata hudu sai ka je ka iske hakkin da zaka kankare hakorin kama da kin zaka nema ka rasa ka nema ka samu ka allam yakun wa hakadha ad-dunya wa hakadha ad-dunya kulluha tazulu haka duniya gaba ɗayanta take gushewa ka allam takun za ta kasance kamar ba a taba wata duniya ba hatta al-insan nafsi har mutum da karan kanshi yabdu saghiran da'ifan zai fara iya dan karami mai rauni thumma yaqwa a waye gari yayi karhi fa idan tahat quwwatuhu ada ila ad-da'f wal harab idan karhin shi ya kare ya kai karshen karhi to sai ya komo ya zuwa rauni da tsuha tsananin tsuha thumma ila al-fana kai har a waye gari babu shi ya kare wal adam ya zama to kamar ba a taba yin shi ba fama min shay'in irtafa min ad-dunya illa wada'ahu Allahu 'azza wa babu wani abu wanda zai daukaka a duniya face sai Allah madaukaki wata rana ya azar da shi wa fi qawlihi alayhi salatu wassalam cikin fadan manzon Allah wanda tsira ya Allah da amincin tsara tabbata gare shi da yake cewa min ad-dunya daga duniya dalilun ala anna martafa min umuri al-akhirah fa innahu la yada'u Allah akwai dalili cewa da yace a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace na duniya akwai dalilin cewa dukkan abin da ya ɗaukaku na al'amarin lahira to bayya zuwa ƙasa, bayya ƙasa-ƙasa, kullum sai dai ɗaukaka. Fa ƙaunuhu ta'ala, faɗa Allah maɗaukaki da ya cewa, yarfa illahu lazina amanu minkum wallazi na utul ilma daraja. Allah maɗaukaki na ɗaukaka darajar wa'anda Allah ya ba su ilimi daga cikinku. Haka da wanda suka yi imani, anan sai aka samu masu ilimi suna da daraja guda biyu. daraja ta ilimi wadda Allah madaukake ya daukaka su sannan daraja ta imani wa'anda suna daga cikin mu'minan da Allah madaukake ya daga darajar su fa haula'i la yad'uhum Allahu azza wa jal wa'annan mutane Allah baya sassabtar da su madamu ala wasfil ilmi wal iman in dai sun tsaya akan kama ta ilimi da imani fa innahu la yumkin an yad'uhum Allahu azza wa jal da wahala bayyaiwa Allah madaukake ya kaskantar da su ya tozartar da su bal yarfa'u lahum zikr Allah zai daukaka musu ambato wa yarfa'u darajatihim kuma ya daga darajar su fil akhirah al akhirah naga wannan babi ne karshen shi ne abinda muka hodi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk